بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake dawowa turmi na biyu wanda zai zama wato darasi na hudu kenan a cikin wannan jiran giya ta ma'alim fi surat fi sirati abi darda wato wasu tubala daga tarihin sahabi abu darda radiyallahu anhu idan za a yi tunawa mun shiga cikin wato naƙanto maganganun shi na hikima da nasihohi da kira zuwa ga neman ilimi da gujewa ruɗuwa da duniya da tanadi dan alkiyama wanda kamar yadda na faɗa a jiya wannan shine abu mafi girma za mu iya naƙalta daga tarihinsa wato athar ɗinsa da tattaunawarsa akan rayuwa kamar yadda muka ji daga Abdullahi dan Mubarak yana cewa yana rayuwa cikin sahabbai da tabi'ai ta hanyar karanta athar ɗinsu da koyi da tafarkin su mun ji da Abu Darda yake yi mutanen wato ƙasar a Dimashka wa'azi cewa suna biye ma rayuwa yana musu kwatance da irin yadda adawa suka kasance cewa adawa wata al'umma ce da ta yi fice wajen technology wajen gina rayuwa wajen yawaita gine-gine Allah ma ya bada labari da tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun kuna ta gina ma'aikatu da gidaje ko kuna ganin kamar za ku wanzu a duniya ba ba su wanzu ba shine sai Abu Dhabi yake cewa yanzu kayan gadan adawa wa zai siye shi da dirhami biyu babu wanda zai siya dan ya zama haram Allah ya kyauta za mu tashi kai tsiya inda yake cewa wa an abin darda min wajhin mursalin lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman abu darda yace ba za ka taba zama malami ba sai ka zama mai koyon ilimi shi ilimi ba a tsallake shi kawai baka koya ba a ji ka rana a tsaka kawai ka zama malami bai yiwuwa ba kamar kuɗi bane da za a ce kawai in kai dan masu kuɗi ne rana ɗaya idan mai gidanku ya mutu kai ma ka shiga lissafin masu kuɗi wannan shi dole sai ka koya ba a yin shi da gado ولا تكون متعلما حتى تكون بما عملت عاملا بما علمت عاملا ko bai yiwa ka zama ɗalibin ilimi sai ka zama kana aiki da abin da ka koya aiki da ilimi yana daga cikin muhimmin practice wato abin da ya kamata ka yi idan kana so ilimin ka ya tabbata idan kana so ilimin ka ya nagarta ya albarka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta mishi ya shahara ta wannan babi cewa duk abin da ya karanta na hadisi sai ya aiki da shi hatta ya taba karanta hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je an mishi kahu ya biya dirhami biyu shi ma sai da je aka mishi kahu din ya biya dirhami biyu suna da tsanantawa sosai wajen aiki da ilimi inna akhwafa ma akhafu alaikum ma akhafu idha wuqiftu lil hisab Abu Darda yace mafi nauyin abin da nake jin tsoro shi ne randa za a tsaye da ni gaban Allah don hisabi an yi ƙalali kar a tuhume ni a ce mini ma aminta fi ma alimt shi kai abu dardaɗi iliminka ka yi aiki da shi saboda yana daga cikin mutanen da za su fuskanci mummunan hisabi hisaban asira a alkiyama Allah ka tsare akwai ɗalibai da malamai waɗanda ba su aiki da iliminsu wannan yana daga cikin fitina da za su fuskanta a alkiyama saboda haka ya ƴan uwa masu albarka na kai na nasiha da sauran masu saurare na mu yi kokari mu dinga aiki da ilimin da Allah ya huwace mana dan mu tsira daga wannan fitina Allah ka tsare mu wa qala abu darda'i abu darda'i yana cewa wailul lil ladhi la ya'lamu marra wa wailul lil ladhi ya'lamu wa la ya'malu sab'a marratin bane kafa daya ga wanda ga jahili amma bane kafa bakwai ga malamin da bai aiki da iliminsa fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zam idan wanda bai da ilimi yana cikin matsala kafa guda daya to kai da kake da ilimi amma ka kwabe jikinka daga ilimin kake aiki da shi to kai matsalar ka ninki bakwai ce je ka bi tafsirin da malamai suka yi wa ayar watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawi Allah yace walau shi ina tarafa anahu biha walakin akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa wa kana amruhu furuqa ka je karanta tafsirin da malamai suka yi wa wannan bayanin da Allah yake da irin komawa baya da mutum zai yi idan ya rabu da iliminsa idan yake aiki da iliminsa irin yadda yake mai da kansa ƙasa a wurin Allah irin yadda yake lalacewa ya zama kamar kare in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas fala hawla wala quwwata illa billah wakil al-abi dabda wa kana la yafturu min min adh-dhikri abu dabda ya kasance zakiru ne na kwarai ko da yaushe yana ambaton Allah yana zaune yana kwanci yana gida yana office baya gazawa daga ambaton Allah sai aka tambaye shi aka ce kam tusabbihu fi kulli yawmin Allah shi gafarta malam tasbihi kafa nawa kake a rana qala yace mi'ata alf kafa dubu ɗari yake tasbihi kullum yace illa an tukhfi al asabi sai dai idan ya tsuna sun sun bata lissafi ba komai kuka bata lissafi ba komai haka ibn mas'ud yace karka damu Allah ba zai maka kwange ba ba irin bankunan mu ne na yanzu waɗanda sai kana yi kana lissafawa nawa ka aje nawa suka cirewa ka damu da lissafa zunubanka la dabba komai Allah ba zai kwange maka ba wa an abi bakhtari qala baina abu darda'i yuqidu tahta qidrin lahu abu darda'i yazo cikin kitchen kenan za a ce yana kokarin hura wuta ha wutar ta huru to sai ya tuna lahira ya ga wuta ga shiga ta sai ya tuna wannan wutar wanki ce da ɗauraya ta wutar lahira sai hankalin shi ya tashi kawai sai ya fushi da kuka is sumi a cikin ƙidir sautan yanshaju sai aka ji muryar kuka yana tsuguna a bakin tukunyar ka hai'ati sautin sabi kamar kukan ɗan jariri sun man kafa a tilkidu hawayen shi da ke zuba kawai sai ya kashe wutar nan da kawai sai ya kashe wutar da hawayen shi saboda tsabar kuka thumma ruji'tu ila makaniha thumma ruji'at ila makaniha wa lam yansab minha shay'un sai ya koma bai sake bai amfana da wutar ya fasa abin da zai yi da wutar faja'al abu darda'i yunadi ya salman undur ila ma lam tandur ila mithlihi anta wala abuka faqala lahu salman amma innaka law sakatta lasami'ita min ayatin lahi kubar sai yana gaya maɗan ƙunshi salmar yana cewa zo ka ji abin da nake ji wai kusancin da ya da wuta ya ji abin nan ɗinta zafinta da humidity ɗinta shi ne ya firgita shi sai ya hira ɗan ƙunshi ce zo ka ji irin abin da na ji na zafin wuta wanda baka taɓa ji ba ka kwatanta yadda idan ka ɗan sa hannunka a wuta ko ta ɗan ƙona ka to ka tuna cewa wannan sai da aka wanke ta lahira sau ɗari ko haka hadisin yace sannan aka kawo ta duniya to to wannan abin ya tana sai hankalin shi ya tashi sai ya ce mishi kai shiru kai shiru lalle da ka yi shiru da ka saurari ayoyi masu girma wato ka ci gaba da tafakkurin kar kai magana wa in min idati abi darda'i qawluhu adhakani thalathan wa abkani thalathan yace abu uku suna sa ni kuka abu uku kuma suna sa ni dariya adhakani mu'min dunya walmautu ya kulubu mutumin da ke ta neman duniya mutuwa kuma tana neman shi yana ba da dariya mu a can dariya a wani kwatance da ake a cewa ɗan sakwata ne yake wannan diban sa asalin kwatancen mu amma dai tun daga ko ta kira sakwatawa su ga mana gaske shi sai wai ba sakwace ne yake ta lissafin abin da zai a duniyar nan zai yi kaza zai yi kaza ya lissafa abin da sai an kusa shekara kamar ɗari ana yi ba a kai mishi sai aka ci mishi to ba kai lissafa mutuwa ba sai ce to mutuwa ni ka bidata ko ita ka bidata shi yana faɗa abin da yake nema ne ita kuma ta ta kare mashi ko ba isnaji to abin dariya ne mutum ya ta tara burace-burace a ranar mutuwa da neman shi wa gafilun laisa bi magfulin abu wanda yake yawo fanta alhalin Allah da mala'ikun Allah da masu rubutu ba su rufanta daga barin shi wa zahikun mil a fihi da wanda yake ta dariya ya ta kyalkyala dariya wa huwa la yadri a radiyallahu amsa khitahu shin Allah yana Allah yana san shi ko Allah na fushi da shi ko wani malami cikin tabi'ai da ake ba da labari wanda baya dariya kwata-kwata ɗaliban al- ɗaliban ibn mas'udin ne yana nan tarihin shi na a cikin tahdhibul kamal bai dariya ma ka tambaye shi me yasa baka dariya sai ce to shi ya zai dariya bayan bai san ko ya tsira ba ko ya tsallake sirati ran da ya mutu sai aka ji gawar shi tana ta dariya yana cewa a cikin mutuwa yana cewa ku yi sauri ku kai yana daga cikin da suka yi magana bayan mutuwa wali ne cikin waliyan Allah labarin shi ingantacce ne to abin da ake nufi dai ka rage dariya haka nan babu manufa kar kai ta kyakyatawa baka san menene zai zo ya jiyo ba wa abkani firaqul ahibbati yace abu uku yana sa mu kuka rabuwa da masoyana su wane ne yace Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa hizbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tawagarsa na ɗaya kenan wa haulul matla inda gamaratil maut da tashin hankalin mashigan lahira a daidai magagin mutuwa yace in na tuna magagin mutuwa inna lil mauti la sakarat wa ja'at sakaratul maut bil haqq yace in na tuna wannan a daidai sanda za a gintse rayuwa ce wannan yana son kuka wal wuqufu bayna yadayillah da kuma tsayuwa gaban Allah yau matabbu sariratu alaniyatan yau mutumul sara'ir kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yadda ke cikin hadisin bukhari da abdullahi dan umar yace turfa'u li kulli ghadirin liwa'u inda istihi duk wani wanda ya munafurci rayuwa ya ha'inci ya koya wasu barnatu barnatoci da yake a nan duniya ya ta rashin mutunci a boye ranar alkiyama za a kafa tuta wanda za ta bayyana za a yi mashi label na na na na na na na ha'incin shi a rubuta cewa hadihi qudratu fulan ibn fulan wannan ha'incin wani dan wani to shine yawmu tublas sarai fa lahu min quwwatin wala nasir Allah ka tsare mu yace waɗannan abubuwan guda uku suna bashi tsoro thumma la adri ila aljannati aw ila nar a tsaya a gaban Allah wannan bawa wanda yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu siri yana cewa in ka rantse da Allah ka ce duk ƴan aljanna ne babu kafara a kanka kuma da yake cikin tadribul rawi to amma ka ji shi yana jin wannan tsoron yana kuma ga mu sauran bayi ya ayyuhan nasu al-imamu ibnu kathir ya ambaci wannan a cikin tafin shi al-bidayatu wan nihaya wa qala aidan taliduna lil maut wa tu'ammiruna lil kharab wa tahrisuna ala ma yafna wa tadharuna ma yabqa ce taliduna lil mauti kuna haifa ne don mutuwa wato amiruna lil kharab kuna ta gina duniya ne don ta lalace ala lil manaya inji mai waka tartabi kullu murdi'a wa buyutuna li kharabid dahri nabniha yace duk wani da da kaga an haifa to uwar tana renan shi ne don ta mika wa mutuwa shi a ƙarshen al'amari gidajen da muke ginawa kuma muna gina su ne don daga baya su lalace suturar da muke siya muna sawa muna siyan su ne mu yi kwalliya dan daga baya su zama tsumma komai haka yake lalacewa na duniya sannan muna muna da tsananin kwaɗayi akan abin da yake mai gushewa ne sannan muna watsi da abin da yake mai wanzuwa kalla bal tuhibbunal ajila muna kaunar abu mai gaggawa na yanzu yanzu wanda kuma yake mai daɗewa ta zarurar akhira ba ma damuwa da shi Allah ka yayi muna وأن بلال بن سعد أن عبد الدرداء قال أعوذ بالله من تفرقة القلب الله أنا نمان سأرن كدق ورغزي والزوجيا قيل وما تفرقة القلب الله ذات مال مككين ورغزي الزوجيا قال أن يجعل لي في كل واد مال أتي أقوانا bangare ina da wata dukiya kana da estate a Sokoto kana da su a Kaduna kana da su a Dubai kana da kuɗi a banki kaza kana da jari a wuri kaza kana da kasuwanci a duk gaba ɗaya ka shattata tunaninka a wurare daban-daban ka rasa me za ka yi waya ma wani sai dai a dinga an samu shi saboda ta yi yawa layukan shi da ayyuka da sauransu ya zama rayuwarka gaba ɗaya ka cinye ta a buƙatun duniya ayyuka sun ma yawa cito wannan shi ne an rarraba maka zuciyarka kenan kana cikin wannan kuma sai ka ji ka kamu da wani damuwa ko wata larura ko wata cuta ko wani abokin kasuwanci ya maka wata zamba cikin aminci shikenan sai sai ka kamu da wani ciwo ko paralysis ya kama ka ko ciwon zuciya ko wani abokin kasuwanci hasada ta ɗibe shi ya maka aihu ko ya ma asiri ɗaya fitin tunu iri daban-daban gasa Allah ya kyauta shi yana addu'a da neman tsari daga wannan warwaye an abin darda ikala laula salasun ma ahbabtul baqa yace ba dan abu uku ba bana kaunan na wanzu a ci gaba da zama a duniya sune sa'atu zama'in hawaja zafin rana da mai azumi yake sha ai za mu gane wannan tun da nan Sokoto ana zafi sosai ko da in aka ce ana azumi cikin watannin zafin rana wataƙila tun daga karfe goma na safe aka fara rana sai an kai biyar mutane suna neman inuwa suna jika ƙasa suna neman agaji suna tanajin kankara to shi yana son wannan yana son wannan abin da kake jin tsoro kai sannan ya ce wato wasu judu fillai da kuma ƙiyamun layi dama ibada ce ta bayi na gari تتجافى جنوبهم على المداجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يا الله يتي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين aiki ne dama na bayi na gari wanda Allah ya ƙara wa mujalla sallallahu alaihi wasallam ko bayi na gari suka bi shi akai wa mujalla sace aqwamu yantaquna jayyidal kalami kama yuntaqa aqayibus samari da kuma zama tare da mutane na ƙwarai wanda za su faɗi magana za su tace mai za su faɗa magana mai kyau hukunin nasu husna ba a sakin baki ba a aibata mutane ba a dinnan zage-zage ko la'anta ko shiririta ko magana ta gulmace-gulmace zama da mutanen kirki wanda duk magana za su faɗa mai kyau ce mai amfani ce yana son wannan a duniya وأن يعلم بن الوليد قال لقيت أبا الدرداء فقلت ما تحب لمن تحب قال قالت مالا إن كان سم متن fatan ne kake masa qalal maut ce ina son mutum ko fata nake Allah ya sa ya yi mutu eh qultu sai ci haba algata bala fa in lam yamut to in Allah bai anshi fatan ka ba ba qala yaqillu maluhu wa waladuhu yace to sai in yi fatan ya zama talaka kuma wanda bai da ƴaƴa da yawa wato Allah ya rage mishi yawan hisabi kenan abu da da'in nan is dangerous abu da is dangerous ma'aunin rayuwar shi ba irin namu bane ko wa an mu'awiyah ibn qurra qala qala abu darda'i thalathatun uhibbuhunna wa yakrahuhunna an-nas yace ni ina son abu uku duk da na san mutane ba sa son su al-faqru wal marad wal maut yana son talauci yana son rashin lahiya kuma yana son mutuwa wanda wannan kuma a ɗabi'a ɗan adam duk ba su san su uhibbul faqara tawadu'an li rabbi ina son talauci saboda yana bani dama ne tawalu ga Allah ubangiji na galibi talakawa suna tafiya tare da tawalu har ma ana ganin talaka bai da yancin maye wani abu ba tawalu ba bai halasta gare shi ko da ya halasta ga wasu ko ba haka bane dan da me zai yi ce kana talakan banza kana girman kai wato talaka bai sai girman kai ba to sannan kuma washtiyaqan li rabbi kuma dan kwadayin wal maut ishtiyaqan li rabbi ina son mutuwa saboda gamuwa da Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu hadisin bukhari da muawiya ruwaito wal marad ina son rashin lafiya takfiran li khati'ati saboda wato kankare zunubai duk ne wanda Allah ya isa mai rashin lafiya yayi hakuri zai zama zai wayi gari tun a nan duniya kamar yadda hadisi Abu Dawud ya rawaito babu zunubi a tare da shi amma dai asali shine Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karkai fatan waɗannan abubuwa shi yanzu ya dauki azima ne ya dauki azima ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana karkai fatan yana neman tsari daga talauci kuma yana roƙon Allah ya bashi lafiya sannan kuma ita mutuwa ko ka so ta ko ka so ta wannan ba matsala bane zata وعن يحيى بن ابي كثير عن ابيه ان ابا الدرداء اوجعت عينه ya taɓa ciwon ido hatta zahabat har idan ya lalace ya zama ganin yayi rauni ya koma mai dundumi a ƙarshen rayuwarsa faqila lahu law da autallah sai Allah ga ta malam sai dai hana kai ta addu'a wataƙila Allah ya warkar da kai fa qala sai ya ce ma faraktu ba'd min du'a'ihi li dhunubi fa kaifa ad'u li ayyi ban gama addu'an neman gafarin zurbaina ba kuna so da fara addu'an neman Allah ya dawo min da gani na ban gama wancan ba ya kuma muhimmanci wa na bi darda ikala man aksara zikiral mauti qalla farahu wa qalla hasadu shi duk wanda ya yawaita ambaton mutuwa to zai zai zai takaita farin ciki a duniyar nan idan ma farin cikin shi kadan ne sannan kuma zai takaita hasada domin hasada wata cuta ce da take tare da kowanne dan adam kamar da ibn timiya yake fada yace amma mai hankali yakan koye tashi mara hankali kuma sai ya bayyana ta babu wani dan adam sai da zama yana da wani nasibi na tunanin in ya ga wani alkhairi ya fatan ina ma da shi ya samu wannan alkhairi to amma mai hankali sai ya tsaya iyaran mara hankali kuma sai ya aiwatar da wannan mugun tunanin saboda kai ka yawaita ambatan mutuwa kamar da manzo sallallahu alaihi yake fada aktharu min zikri hadimul lazzat wa an rashid ibn sa'd qala ja'a rajulun ila abi darda'i fa qala awsini Allah shi gafarta malam amun wasiya qala udhkurillaha fis sarra'i yadhkurka fid darra' ka dinga ambatan Allah sanda kake cikin wadata zai ambace ka sanda kake cikin kunci wa idza zakartal mauta idan kana tana waɗanda suka shuɗe cikin matattu faj'al nafsaka ka ahadihi ka sanya kafarka a cikin takalman ɗayan su laraba suna wata hikima cewa duk wanda yake so ya sanya ya ake rayuwa ya za a rayu bayan shi to ya kalli yadda ake rayuwa bayan wani ɗan uwan shi da ya mutu kowa anan ya san wani da ya taɓa mutuwa to da ya mutu ya aka yi to yadda aka yi nan haka kai ma za a yi idan ka mutu za a yi za a yi maka jana'iza masoya za su yi kuka za su yi maka addu'a za a yi jimami na kwana ɗaya biyu uku a raba gadon ka shikenan matan ka su ta kaba wadda take son aure ta yi ƴaƴanka su zama marayu su zama abin tausayi shikenan labarin ka ya wuce iyakacin shi kenan ba za a rufe kasuwa ba ba za a rufe ofis ba ba za a fara ba za a fasa cin abinci ko biki ko wanka ko gayu ko duk wani abu da ake yi ba za a fasa kai ne kawai ka wuce faqad afdaita ila ma amilta wal hayatu tastamir yadda kaga an yi din nan to haka za a yi maka kai ma yace to ka sanya kafarka a takalmin ɗayan su wa idza asharar fatnafsuka ala shay'in min ad-dunya idan zuciyarka ta jarabtu da son wani abu na duniya fandur ila ma yusiru to yi kokari kai tunanin wannan abin in ka same shi to menene fa'ida da zaka samu in akwai fa'ida to kada ka ci gaba da neman sa in ba fa'ida to ka bar shi wa an hammam ibn al-harith kana abu darda yuqri rajulan ajamiyan wata rana abu darda yana karantar da wani mutum wanda yake bai bawa haka yake cewa anan anan kasa ku wato kamar yanzu a ce irin irin wanda bai jin irin Hausa irin taku da kuke cewa ita ce Hausa kwarai yadda bai jin lahajar sakwatanci yau wanda bai jin sakwatanci wanda bai jin Hausa to to abatan to yana karantar da wani mutumin Kaduna oh shikenan a kaddara haka ɗin sai ro inna shajaratul zakumi ta'amul asim wannan da baya jin larabci mai kyau sai ya ce inna shajaratul zakum ta'amul yatim lallai bishiyar zakum wannan bishiya da annabi ya ce kamar da ke cikin hadisin al-imamu tirmidhi da ibnu hibban Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna qataratan min az-zakumi qatarat ala dunya la afsadat ala ahli dunya ma fiha da kugo guda na abin da ke jikin bishiyar zakum zai duro a duniya nan da sai ya bata komai da ka sani sai annabi ce fa kaifa biman yakunu ta'amuhu to ya kake tsammanin wanda shi kuma wannan zakum shi ne abincin shi ta'amul atin da Allah ya ce kalmuhul yadli fil butun agali li hamid khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adab dhuq innaka antal azizul karim a duniya kana takama ce dan dana kaji innaha shajaratun takhruju asan bi talquha ka annaha ru'usus shayatin kai wato akwai bala'i jama'a a jahannama wannan bishiya kadai ta isa bala'i ga mutane annabi ya yi hadisai da yawa a kanta Allah ya ba da labarinta shi ɗaniyar bishiya ce Allah ka tsare mu daga ita to sai ya karanta mishi wannan aya sai ya gaza iya furta al'afin ɗin ya mai nauyi saboda ujima sai ya ce mishi ba komai ka ce farar da alaihi falam ya ƙagar an ya ƙula yamma yamma yamma yamma shi bai iya ba faƙala kul ta'amal fajir ce to kace kawai ina sha ta zaƙo ta'amal fajir ta'amul fajir fa aqra'ahu ta'amul fajir abu dardai yana cikin sahabbai waɗanda suke ganin halascin hatta a wajen karanta alqur'ani akwai ana iya karanta shi bil ma'ana bayan da shi ibnu mas'udin yakan yi haka musamman ga mai koyan karatu ga mai koyan karatu sukan koya mashi abin da zai fahimta amma in ya zo bayan ya iya sai ya gyara abin da ake so ka gane shi ne kai mai koya ma yara karatu kar ka zo a karan farko ka ce dole sai sun kalkala komai yadda ka iya kai gwani a bar su a hankali suna tasawa har bakin su ya saba domin daga nan sai ka kori wani in ya zo kafin a gama basmala ka mai gyara wajen guda takwas an wuni habbakin shi ya yi ciwo mukamukin shi gobe an zo an yi haka duk imanin shi dubban makarantar ci kai a nan malamin yana da matsala wa nasu wani abdullahi bin murra an na abin da zai kala ubudullaha ka annaka tarahu wa udda nafsaka fil mauta ka dinga bautatawa Allah kamar kana ganin shi ka lissafa kanka cikin waɗanda suka shuɗe wa iyaka wa da'watal mazlum a hirɗinka da Allah ya isa wa'alam anna qalilan yughnika khairun min kathirin yulhika kasancewa bukata na rayuwa ɗan kaɗan wanda zai wadatar da kai daga bukatunka ya fiye maka alkhairi fiye da mai yawa wanda zai karkatar da kai daga bin Allah wa annal birra la yabla kuma aikin alkhairi baya lalacewa bai faɗuwa ƙasa banza alheri dan ko ji bahaushe wa annal ithma la yunsa kuma zunubi ba a manta shi a littafin ka koda kai ka manta ranar alkiyama sai ka gan shi akwai littafi wanda mala'ikuna nana rubutawa za ka gan shi za ka ga komai sabiratan wa kabiratan za ka ga babba da ƙarami sirran wa alaniyatan duk za ka gan su sai ku ci gaba da neman gafara Allah ubangiji Allah gafarta mu wa na biwa ilin an abid darja'i iyyaka wa da'awatil mazlumi fa innahunna yas'adna ila Allah ka annahunna shararatin min nar a hirdinka da Allah ya isan wanda ka cuta domin suna hauhawa zuwa sama kamar yadda tartatsin wuta yake hauhawa warawa amir luqman ibn amir anna abu darda'i kala ahlul amwali ya'kul ahlul amwali ya'kuluna wa na'kul wa yashrabuna wa nashrabu wa yalbasuna wa nalbasu yace kaga masu wadata suna ci mu matalakawa muna ci kowa na cin irin nashi wa yashrabuna wa nashrabu suna sha muna sha wa yalbasuna wa nalbas suna sanya sutura kuma muna sanyawa wa yarkabuna wa narkab suna hawa abun hawa kuma muna hawa irin namu na talakawa wa lahum fudulu amwalin amma su suna da dukiya sun tara ta abinda kai baka da shi kai talaka yanzuruna ilaiha wannan zuru ilaiha ma'ahu suna kallon dukiyar kuma muna ganin ta yadda suke kallo ko ba mu da rabuwa ciki wa hisabuhum alaiha amma ranar alkiyama su za a wa hisabi wani hannu min ha borra sau da kamar da hadisi ya ce talakawa za su shiga aljanna shekara ɗari biyar wa ahalul wa hasabul jahi annabi ya ce mahabusuna ana nan tsare da su talakawa sai sun shiga sun gama sabgarsu sun huta amma wannan bai nufin ba za su shiga aljanna ba su bai nufin kuma sun shiga ba za su huta matsayinka ba kai talaka lissafi ne yake da yawa ko banki ne ka je kai da za ka ɗan biya kuɗin makaranta dubu sha shida sai a ce ka je counter idan sa alaji suka ce su shiga ball crew ko su wuni a ciki suna lissafi amma ƙarshe account ɗin waye zai fi nauyi sau da karka ce wai ai shi ke nan kai ka tsira don kawai kana talaka a sai ka yi abin arziki al'imamun nawo ya kawo babuka na fadar talauci a riyadu salihina ya ta kawo su saboda shi yana cikin masu irin wannan fikira Allah ya gafarta mashi amma duk da haka sai da ya kawo babuka na falala arziki duk da za ka ga ya fi nuna son kai da ɓangaren talakawa talakawa al'amarinsu ya fi sauƙi in sun ba Allah amma ba su ba Allah ba al'amarinsu ya fi tsanani so zai zama ba su samu hasirar duniya wal akhirah haka ko me kake ko talaka kake ko me arziki ka sani dukkaninsu jarabawa ne wal bulukun bi sharri wal khairi fitna kowanne jarabawa cikin kokari ka ci jarabawa Allah ya samu dace ya ƙara cewa wa an qala alhamdulillahi alladhi ja'ala al-adniya'a yatamannawna annahum mithluna inda al-maut ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sa masu wadata sukan yi fatan ina ma da su ma talakawa ne a lokacin da za su mutu wala natamanna annana minhu mithlahum hina idh amma shi talakan ɗumbin mutuwa ba zai taɓa fatan cewa da ma ya samu kuɗi ba ma an safa na ikwano nan agniya ya ce ‘yan uwanmu masu kuɗi ba sa mana adalci yi hibbuna na aladdini suna son mu akan addini wa yi aduna na aladduniya amma suna ƙin mu akan duniya ya ƙulu ne a haduhun wa hibbuka fillahi ya abar darda ita sai na game da wani attajiri sai ya ce mu ina son ka dan Allah fa idza aradtu minhu shay'an min al-malin tana'ani amma an ce to yalla bai a taimaka min da Allah zan yi wa yata aure kaza ka yace ko wallahi an riga ta malam akwai akwai abin nan babu kudi a kasa yanzu babu cash ayi hakuri wa an ibn jubair an abihi kala lamma futihat qubrus murra bisabi ala abi darda'i fabaka lokacin da musulmai suka ci kasar qubrus cyprus kenan a yanzu ɗaya daga cikin tsibirai ne a ƙasar turai musulmai sun taba kai addinin musulunci a wajen yawon tsawon shekaru daga baya kafirai suka sake kwace ƙasa kuma har yanzu ƙasa ce ta kafirai ita ce ake cewa cyprus fabaka abu da dai ana ta wucewa da ta abin nan kamammun yaƙi sai yana ta kuka kamar sun bashi tausayi fa qultu sai na ce mishi tabki fi misli hadha al-yawm alladhi a'azza Allahu fihi al-islam wa ahlihi kana kuka bayan Allah ya ɗaukaka musulunci abin kai murna sai kana kuka فقال سيت يا زبير بين هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ أصل الله وأن متانا لك جني متانا سايبروس da al'umma ce mai ƙarfi da izza da mulki da sarauta sai suka kafirce wa Allah shine Allah ya kaskanta su falaqau mata shi sai game da wannan wulakancin ma ahwana al ibadi ala Allah idahum asu yace ina kuka ne saboda tunanin yadda ɗan adam yake zama wulaƙantacce a wurin Allah in ya saba wa Allah ma'ana mu ma Allah ya ba mu dama ne saboda mun masa biyayya inda za mu ki biyayya Allah zai iya jarabtar mu da irin wannan wulaƙancin da ya samu mutanen Cyprus wato shi mutum ne mai ɗaukar izina daga kowace hadisa wa an ummi darda qalat كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا, إلا تبسم فقلت إني أخاف أن يحنكك الناس ya kasance yana karantar da hadisi yana yi yana murmushi yana sakin fuska sai take ce mishi ina tsoron kan mutane su dinga maka kallon wani sakare fa haka fa qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddith bi hadithin illa tabassama yace sunna nake bi haka nabi yake sakin fuskar sa idan yana karantawa wannan yana cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal to ba a so kamar malami wanda yake abusan kamɗarira wanda in ka zo waje za a ga kamar mutuwa ta shiga wajen ji yara su kam kamar sun ga abin nan wasu wasu yan ta'adda malami ya zama mai sakin fuska mai annashuwa kar kuma ka saki jiki sakin da kuma zai sa ka zama wani wani birin wasa a wajen yara musamman kana karantar da iyayenmu mata malamin islamiyyar mata in ka saki musu fuska da yawa sai su mai da kai wani kakansu kawai sai ta jeho maka shirme iri-iri sau da ka sai ka zama kana ka iya tsara gida wanda in ka yi hushi a san ka yi hushi su gane bambanci cewa yanzu kana cikin annashuwa ne ko kana cikin damuwa wani umar dardaɗi aidan wani mai tambaya ya ce wai umar dardaɗi nan da aka ce guda biyu to yawa ce ce uwar dardaɗi nan a ciki ta ce kai jama'a asalin kana da mata da ka ce an maka haihuwa to mutane ka san ce wace ce ta haihu a aikai aka yi wa haihuwar mu alal maulidu lahu na ruwan da wace ta haihu ba dai ɗanka ba ne to ni wallahi ban san wace ce uwar darda'i a cikin su amma a zatona ana tsammanin kamar babbace a zatona amma dai ba taɓa karantawa to ka gani ko na ta ce kana da abin darda'i ikhwatun fillahi yuhibbuhum wa yad'u lahum fi salati abu da yana da wasu ‘yan uwa da yake ƙaunarsu don Allah cikin sahabbai yana yawan musu addu'a a cikin sallarsa fa kultu lahu fi dalika sai nace bisa kake yawan yi musu addu'a fa qala sai yace innahu laysa rajulun yad'u li akhihi fil ghaibi illa wa kana Allah bihi malakaini yaqulani wa laka bi mithl afala arghabu an tad'u li al malaikatu ce ai annabi ne ya karantar da mu cewa kana ma dan uwanka addu'a ala zaharil gai baya wajen kai masa addu'a ko in ka je addu'a kai kadai kai masa addu'a Allah ya ji kana ma dan uwanka addu'a sai mala'iku a wakilta suna cewa kai ma Allah ya maka irin wannan bukatar da kai mishi da kai wa dan uwanka yana daga cikin hanyoyin samun falala na addu'a ka dinga yi ma dan uwanka addu'a alkhairi iyaye da malamai da abokai da makwabta da waɗanda duk kake mutunci da su ka dinga ambatan su an zahar gaibin ba su sani ba Allah ne kawai ya sani ko kuma wurin da ba sa to Allah zai sa mala'iku suna maka addu'a ta kirki wa an yazid ibn mazid قال ذكر الدجال في مجلس فيه أبو الدرداء أبو الدرداء yana zaune sai aka ambaci dujal wannan bawa da zai zo ƙarshen duniya da nake tuna al'umma fa qala nawf al-bakkari akwai mutum mai suna nawf ibn fadala al-hilyari al-bakkari dan uwan wani sahabi ne yake shi ba sahabi bane yana da aboki yana da dan uwa sahabi amr al-bakkari nawf yana cikin malaman ƙasar sham kuma masanin kissa kissa da malam ya mana karatu akai wato mai wa'azin turmi da kuma yayi dalibta a gurin Ka'abul Ahbar domin Ka'abul Ahbari ya auri mahaifiyarsa shi agola ne a gidan Ka'abul Ahbar wani tsohon fasto da ya tuba mai yawan karatu din nan na at-Taura to da ya koyi wannan irin karatun aurensa yana zaune a wannan wajen sai ya ce inni li ghairi dajjali akhwafu minni min ad-dajjal yace ni kuwa akwai abin da nake tsoro fiye da dujal wanda dujal kuma ita ce fitina mafi girma za ta zo a cikin duniyar nan to sai suka yi mamakin ya zai faɗa haka fa qala abu darda'i wa ma huwa to me kake tsoron fiye da dujal qala akhafu an astaniba imani wa ana la ashwa ce ina tsoron kada na kwabe imani na ban sani ba in ji in yi abin da zan rabu da imani na ban sani ba fa qala abu darda'i فتلتك أمك يا ابن الكندية وهل في الأرض خمسون يتخوفون ما تتخوف كان جنا الدنيا أو كيما تنهم سما سيرا تنادنا لك ثم قال وثلاثون وعشرون وعشرة وخمسة هي نتشوى أنا جن أو كيما تاني ما سيرا تنادنا كان نبدا عشرة ko guda goma ko guda biyar ma sun makala wa salasa kai har guda uku ma kullu zalika yaqulu sakilatka ummuk an yi wabinka sai ce wallazi nafsi biyadihi ma amina abdul ala imanihi illa salama duk mutumin da ya ji ya amuntu da imaninsa to sai ya rabu da shi wato mutumin da baya alkinta imaninsa yana ganin ai shi ya tsira al'amru min makrillah aw tuzi'a minhu fa yafqidu ko kuma ya ji ya amuntu daga attubuke imanin to sai ya rasa shi ko wato yana nuna maka muhimmancin ka zama mai damuwa da gyara imaninka wallazi nafsi bi yadihi mal imanu illa kal qamis yataqammasu marra wa yad'uhu ukhra imani kamar riga ce ka cire ka mayar ka cire ka mayar a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayan ku na iya kodewa kamar yadda tufa take kodewa yace da haka ku dinga roƙon Allah ya sabunta muku imani sannan akwai zinubai waɗanda idan mutum ya zo aikata su kaba'ira bai iya aikata su sai sai an kwabe shi daga imaninsa irin zina irin shan giya irin makamantansu sai in ya gama ya dawo cikin hayyace shi sannan ake gama masa da digar imani so daga yana iya samun mutum yana iya samun kashi a cikin yau wannan ta taɓa ruwa don wa masu albarka wannan ghaidun ne min faidin na maganganun wannan zahidi wannan malami mai wa'azi cikin sahabbai na san mun samu afkaru mabambanta daga irin tunaninsa wanda ya bambanta da irin tunanin mu a wannan zamanin to gaba ta gaba ita ce rasuwa abu darda قالت أم الدرداء لما اخترع أبو الدرداء جعل يقول من يعمل لمثل يوم هذا من يعمل لمثل مرجعي هذا har zai mutu yana wa'azi yana cewa ya ku jama'a ba zai yi wani aiki don irin wannan matsayin don irin wannan lokacin al-imamul waqibi da abu misharin da muhammad bin abdullahi bin umair suna cewa abu darda ya rasu ne a shekara ta talatin da biyu bayan hijira haka ma haka shi kuma khalid bin ma'adan ya ce shekara ta talatin da ɗaya kamar yadda na faɗa akwai saɓani game da ƙarshen rayuwarsa wasu ce talatin da ɗaya wasu ce talatin da biyu amma al'imamu zahabi yana cewa shi yana ganin kuskure ne a ce ya kai talatin da biyu ɗin ya amin ya wuce ya ya gaza 32 saboda mene yace saboda ai al-a'mash ya bada labari cewa an zo an gaya wa Abu Darda'i labarin mutuwar dan uwansa abokinsa Ibn Mas'ud a shekara ta 32 ko Ibn Mas'ud ya rasu bisa ijma'in malaman tarihi kuma ya riga wato Abu Darda'i rasuwa tunda an kawo masa labarin rasuwarsa har yake cewa na rantsi da Allah a ibn mas'udin bai bar wani irinsa ba a duniyar nan bayan rasuwarsa saboda dai a mafi zance mafi shahara shine ibn mas'ud abu da ya rasu gabanin mutuwar sayyidina Uthman radiyallahu anhu kuma sayyidina Uthman an kashe shi ne ga ita wannan shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen ta a ƙarshen ta daidai aikin hajji cikin watan Zulhijja kamar yadda yake shahararre a tarihin musulunci to muna tafiya a gurguje ne tunda lokacin ya ƙure an yi magana akan mutanen gidansa cewa yana da mata guda biyu akwai ummu darda'i al-kubra ita ce khairatu bintu abi hadral al-aslamiyya kamar yadda muka ambata wannan ya aure ta tun a madina sannan daga baya kuma ya sake auren wata ɗalibarsa mai suna hujaima bintu huyayin alwasabiya wadda ita ce ta yi masa takaba wato ya mutu ya barta kuma har sai na mu'awiyar ɗan abu sufiyan ya so ya aure ta sahabbai sun shahara da wannan al'adar ta aure matan junansu bayan sun mutu saboda su ba su kariya su cike bada rike 'ya'yan amma ita ta ɗauki azima ta ce ba za ta sake aure ba so tana so ta tabbata a cikin zimmar abu darda'i don ta gaba da shi a alkiyama kuma ta daɗe a duniya ta rayu na jin har zuwa shekara ta saba'in da biyu bayan hijira wato kamar shekara arba'in bayansa ta rayu babu miji za ka ta samu tsawon lokaci na karantarwa alaramma ce mai makarantar islamiyya malama hadisi ce mai riwaya hadisi ta zama babban mace mai daraja an yi zama sarakunan banu umayya su abdulmalik dan marwan suna zuwa gida su gaishe ta kuma sukan sa a ɗauko ta ranar juma'a a cikin abin hawa na alfarma a kawo ta sallar juma'a a mai ta gidanta ta zama mashahuriyar mata cikin dattawa a garin dimashka wadda har sarakuna suna girmama ta suna zuwa suna neman fatawa a gunta da addu'arta baiwa Allah ce cikin bayan Allah na gari Allah ya gafarta mata sannan 'ya'yan shi akwai biyu shahararru akwai bilal ibn abi abi darda sannan akwai kuma ita wannan mashahuriyar ya tashi darda'u wanda kamar da muka ambata ya ce mace ba namiji ba amma da haka ni ban ce dole in sunanka darda'u sai ka je ka tabba suna ba akwai in kaga kana so ko ka bar shi ba matsala musamman tun da dai a al'adance ba a maka kallon mace da a ce hajara aka sama kowa ya ji dariya zai maka ko asma'u kuma kaga asma'u ma da ana sawa maza akwai malamin su Imam Bukhari sunan shi kenan Asma'u ibn Juwayriya malamin su Malik ne malamin su Malik sunan shi malam Asma'u Allah da ya kyauta to ina ganin bari mu hakura haka a ƙarshe mun ambaci wasu daga cikin littattafai wallahi na so malami zai ambaci wannan a cikin karatunsa saboda akwai inda yayi magana akan irin littattafan da ya kamata mai da'awa ya mallaka na so akai kan wannan gaba saboda muhimmancinta ta kuma saboda irin duran ɗin da ya zuba a wajen littattafan da ya kamata ka mallaka kuma ka karanta su a matsayinka na ɗalibin ilimi ko mai wa'azi ko mai da'awa malam ya ambace su a cikin wannan alƙanali da idan ka je can ƙarshe za ka gani amma nan an taƙaitu ne akan wuraren da za ka iya samun tarihin wannan bawan Allah za ka ga kuma wasu daga cikin maganganun nan ga su nan an jera su ne kawai jeren giya ta alif ba'i littafin al-istiab na ibnu abdul barri ana buga shi a cikin mujallaji hudu ne littafin tarihin sahabbai al-isaba na ibn hajar fi tamyiz sahaba akwai littafin al-bidayatu wan nihaya al-imam al-hafiz ibn kathir da dimashqi wani shakundin ne shi ma cikin littafin tarihi akwai kuma littafai guda biyu na imam az-zahabi sirr al-amin nubala da littafin al-tarikh al-islam kana yake kara kuma da littafin al-ibar fi khabari man ghabar sannan akwai wani littafi katafari irin wanda mala ya ambata musu'a shi ne littafin tarihu madinati dimashka na limamu alhafiz ibn kathirin dimashki wannan littafin yana da ibnu asakir ko ibnu asakir da mushi daga cikin ajibud duniya kwafin shi da na sani ana buga shi ne cikin bolin 85 na jin yanzu a kudin Najeriya an zaka sai shafi miliyan daya littafi ne wai tarihi ne kawai ake zubawa da hadisai ga sunan dai sai kawai kai ne kai kaje fatan Allah ya saka gama lafiya akwai littafin tahdibul kamal na al-imam Yusuf ibn Abdullah al-Mizzi al-imam al-Mizzi malamin su ibn su zahabi ne wani malami ne daga cikin malamai talakawa Allah ya mashi ilimi kuma ya jarce shi da talauci garinsu Mizza wani ƙauye ne kusa da Dimashka shi yake shiga garin Dimashka shi yake zaune a kujerar makaranta mafi girma makarantar al-Imam mai littafin abin nan muqaddima Ibn Salah bayan rasuwar shi Nawawi ya zauna a kujerar bayan rasuwar shi al-Imam Yusuf al-Mizzi ya zauna a kujerar to amma hatta jaki da zai hauye zo daga ƙauyen su bai da shi da kafa yake zuwa haka yake yawo da kafa kafa shi ta jar ƙasa sai ya zo bakin garin yake wanke jikin shi sannan ya shigo kuma ya karantar sannan ya sake komawa ga talauci ga kana'a Allah ya gafarta mai haka nan Abu Nu'aym al-Asfahani babban malami mutumin kasar Asfahan a kasar Iran ta yanzu kenan sai kuma da tattafan Ibn al-Jawzi musamman sifatu safwa da kuma littafin tabaqat na Imam Muhammad ibn Sa'ad albasari Allah ya gafarta musu ga baki waɗannan waɗanda ni na ɗan duba ne a gurguje haka wajen ciran waɗannan maganganu su ne kawai na ambata a nan ba wai ina nufin dukkaninsu ba kenan za a saurara a nan Allah ubangiji ya sa albarka a cikin abin da muka samu wanda yake daidai Allah ya sa mu amfana da shi wanda yake kuskure da tuntuɓan harshe da ganganci ko ƙarancin ilimi Allah ya gafarta mana da ni da ku gaba kida yadda muka haɗa nan Allah muna roƙonka ka haɗa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rahamarka da ni'imarka Allah ya koma da mu gidajen mu lafiya ga baki ɗayan mu sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah